رسول الله وعلى آله وصحبه والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na asabar daya ga watan jumadal akhira shekara ta 1447 bayan hijira daidai da 22 ga watan November 2025 wannan shine turmi na uku kenan cikin jeran gwanan darussa na daura takaitacciya daga littafin ar-radd ala man takallama fi ghairi fannihi wa ta'ana fil imam al-bukhari wa sahihi wallafar malamin mu الشيخ الدكتور محمد كبير ابن عمر حفظه الله ورعاه مالن كبير umaru Allah ya saka bi da alkhairi yana ci gaba da yi mana bayani a cikin wannan doguwar mukaddima da yake kawo maganganu mabambanta da suka shafi falalar sahih bukhari da bujiro da maganganun da aka yi na suka da mai da martani tun kafa shiga asalin littafin za mu tashi daga lambar shafi na 27 inda yake cewa wa qala qablahu ad-doktor Muhammad Sabbar am al-qari fa bismillahir rahmanir rahim qal muallif hafizahullah wa qala qablahu ad-doktor Muhammad Sabbar amma al-hamalatu al-mughriba ala sahih al-bukhari allati yaqumu biha nafarun min dawi an-nafs nafs al-mariba wa min al-juhal fi hadhihi al-ayyam فتلك حلقة في سلسلة مهاجمة الإسلام ومحاولة انتكاسه وتشويهه وصرف الناس عنه وقطعه عن الحياة عن الحياة وليس في شك عندنا في أن مثل هاد هذه العملات ستبوء بالإخفاق والخزي لأصحابها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقال الشيخ مفتي ديار المصرية الدكتور الأستاذ الدكتور نذير محمد عباد في تقديمه لكتاب البخاري المفترى عليه للشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله ومع هذا الذي ذكرنا فإنه قد كثرت في العصور الأخيرة انتقادات لهذا الكتاب وطعن في هذا السفر وصاحبه تحت حجج واهية وشبه باطلة لا يراد منها إلا تجريد الأمة من دينها وطعن في سنة نبيها صلى الله عليه وسلم بغية الخروج على هذا الدين من خلال التطاول على مصادره ولما كان مصدر التشريع الإسلامي ممثلا ابتداء في القرآن والسنة فقد انقسم الطائنون إلى فريقين الأول وظيفته محاولة النيل من القرآن بالطعن فيه تارة وتعويله على غير وجهه تارة أخرى والثاني استهدف السنة النبوية برميها بالأباطيل الواهية وبث الشبهات الزائفة وتقديم الفهوم الضعيفة في محاولة في محاولة لإثبات التناقض فيها من وجه وخروجها عن مقتضيات العقل من وجه ثاني وتغليفها بسموم المفاهيم المغلوطة من وجه آخر وهذا شأن المعامدين أبدا ودين المكابرين سرمدا وما ذهبوا إليه تقليدا لغيرهم من الجمز في إسناد البخاري لحديث أم حرام والقدح, والقدح في متنه حماية كما زعموا لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم هراء من قائله لأنه لو كان كما زعموا لسبقنا أئمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة كإمام مالك الذي أخرج الحديث في الموقع إلى إنكار ذلك لأنهم أعلموا بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم وكيف يجيب هذا الزعم عن علماء الحديث والفقه آآ آآ يعني الشريعة وأئمة الدين من الصحابة ومن بعدهم الذين بلغهم الخبر وتناقلوه وتلقوه بالقبول ثم يدركوا هؤلاء السفهاء قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم نعم
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كل عبادة لن يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم وهذا القاضي عياض عفوا wannan ina ganin Huzaifa ibn al-Yamani da aka ce dauka an sa alif wanda ko ta zama kuskuren inji ko kuma saboda al-Yamani din ba sunan ba shi ne sunan uban ba domin ka'ida game da isbatu alif ibn shi ne idan ta zama baina alamai ne a haduhuma ibn al'akar kaga shi ne ba za a saka ta ba ko kuma mufrada gairu munawwana ko sannan an ana tabbatar da ita fi bidayatil satar ko idan kanat gaira mudafa ila kamar ibn fulan kadai ko kuma idan ta zama waqa'at baina ismaini ahaduhuma laysa ibnan lil akhar ko baina ismaini laisa bi alamaini kai dai kaidojin suna nan sanannu kuma kaga Huzaifa asali Huzaifa ibnu Haslin ne ko ibnu Husayn shine asalin sunansa to watakila shi sa aka tabbatar da alif din wannan mujarradul nukta ce wa qala al-qadiyyat وهذا القاضي عياض رحمه الله صاحب كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى قد أقر في شرحه هذا الحديث في تفلية أم حرام ر- ر- رضي الله عنها رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي نصه وهو معلوم بشدة عنايته بما يكون ردة كما في كتابه الشفاء ولم يذكر هذا الكذب الذي ادعاه هؤلاء الجهلة بسن- في سنة النبي صلى الله عليه وسلم na'am kun ga littafin ash-shifa bi wafa'i huquqil mustafa na al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi rahmatullahi alayhi muhimmin littafi ne wajen magana akan darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya shahara a kasar nan ana karantar da shi dukkanin da'ifofi da kungiyoyi suna karantar da shi Ah, kuma ya kamata mu ma'alus sunna inda ba a bada muhimmanci to a bayar duk inda ahlus sunna suke su ba da muhimmanci wajen karanta littafin alqabi iyad musamman akwai muktasar din shi wanda aka tace littafin a matsalar da ya samu shine kamar yanda al-imam az-zahabi yake fada alqabi iyad ya cika shi da hadisan da basu dace su cika cikin sa ba kuma alqabi iyad babban malami ne sai ake mamakin me yasa yayi haka a duk da wannan a a maganganun littafin na nan da muhimmancin sa to me yasa alqabi iyad wanda ya shahara da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bai soki hadisin ba ya kuma ce duk wanda yayi magana irin wannan yayi ridda ba tare da cewa yayi babubuka wanda a cikin sa ya bayyana abubuwan da za su iya zama ridda ga mutum ko mun karancin abin da ka faɗa ko ka aikata ko kudirce in ya zama a cikin shi akwai cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko na kasa darajar shi to qadi iyad zai iya tuhumar ka da ridda amma bai tuhumi wannan hadisin ba wanda ke nuna cewa malaman da wanda suka san ilimi suka fahimce shi ba su fahimci hadisin da irin wannan gurguwar fahimta da mutane suke mishi yanzu ba wasalafu والسلف هم كما وصفهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل, وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا ما وإنما أح إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورجب بنفسه عن- عنهم فإنهم هم السابقون فقد تكلموا بما فقد تكلموا فيه بما يكفي بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فقلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم wannan duka maganganun a abin nan ne a Umar dan Abdul Aziz domin yaba wa salaf wanda yana cikin littafin ash-shari'a na al-ajum wa qala Imam Malik وقال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وقال الإمام الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يس- يسعدك وإنه يسعك ما وس- ما وسعهم Mm.
وهؤلاء المساكين ومن معهم في هذه الدعوة هم كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أباعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ورحمه الله الشاعر إذ يقول كلامك يا هذا كبندك فارج خلي خلي من المعنى ولكن له أقش لعمر الله لولا Karan banza kenan ba ƙara babu ba ba ba irin bindiga tuka din sai dai ƙara ma ba ta kisa da amrullahi لعمر الله لولا أن يكتر بهم الأبرياء أبرياء البسطاء ما تحرك ما تحركت لذهب ظلم ما تحركت لذهب ظلمهم وأوهامهم وأعتدا- واعتدائهم وفضح سيء مقاصدهم وخبيء وخبيء خبيث أهدافهم حماية لذوي العقول من العامة وأولي الألباب من الجماهير الموحدة والله المستعان ولله دور البريء الهذلي في قولي أبل لي ما ترى والمرء يأتي عزيمته ويغلبه هواه فيعمى فيعمي ما يراه فيه عليه ويحسب ما يراه لا يراه وقال الله abin lima tara wal mar'u ya'ti azimatahu wa yaghlibuhu hawahu fa ya'ma ma yara fihi alayhi wa yahsabu ma yarahu la yarahu wannan hikima ce daga cikin waƙoƙin zamanin a a Banu Umayya Kai- ka bayyana mini abin li ma tara wal mar'u ya'ti azimatahu wa yaghlibuhu hawahu mutum yana ta kokarin shi amma kuma san zuciya ya hana shi ya ci nasara fayama ma yara fihi alai a makance yake ganin abin da yake gani wa ya hasabu ma yarahu la yarahu abin da bai gani ba sai ce ya gani sai ce a ciki akwai suka annabi kuma bai ganta ba wa ya hasabu ma yarahu la yarahu yana da sabu abin da ya gani alhalin ba haka bane saboda mene san zuciya ya riga ya darkake shi na'am qala jamal al-qasimi wa qala al-allama jamal al-din al-qasimi wa ma kana bina min hajati lil inayati bi raddiha li anna al-batil bi nafsihi ahqaru min an yu'arrafa bi butlani لولا خشية أن يستروح إليها بعض المغفلين أو المبتدئين الذين لا يميزون بين الجث والسمين ولا شك أن كل حديث في صحيح البخاري قد تابعه على روايته غيره من أقرانه أو شيوخه أو شيوخ شيوخه وكذلك تابعه على روايته من جاء بعده من غير طريقه هذه abin da muke ta faɗa ko babu shakka duk wani hadisi littafin bukhari ba littafin mafarid bane ba kamar littafin gara'ibu malik ne na al-imamu daruqutni ba wanda ya tattara hadisai da maliku ya kadaice da su a duna sa'ir al-musannifin duk wani hadisi da zaka taba a cikin sahih bukhari zaka samu bai kadaitu da riwayarsa ba ko wataƙila malamansa a cikin hadisin sun fi daya yana daga cikin ɗabi'a Imam Bukhari idan ya koyi hadisi a gun malami bai takaituwa a kansa sai ya nemi malamin ya bashi list ɗin ƴan ajinsu sai kuma ya tafi yana bin su gari gari yana ƙara karɓo hadisi da haka yake da hadisai daga hanyoyi da yawa ma'ana idan ya ji hadisi daga makarantar Malik ko makarantar Abdurrahman al-Auza'i ko makarantar Sufyan ibn Uyayna ko makarantar Shu'ba ko makarantar ainihin wato wani daga cikin ire-iren waɗannan mutanen ko Amash to waɗannan makarantu suna da ɗalibai ya ji hadisi daga Ismail ibn Uqti Malik daga Malik zai tambaye shi gafarta malam da kai da wa da wa ko koyi hadisi na gun Malik zai ce da ni da wani da wani da wani da wani Bukhari zai ba wannan nan ɗaya bayan ɗaya sai ya bi ta garuwa ya karɓo wannan riwaya saboda ka za ka ya maimaita hadisi nan daga riwayar wani can daga riwayar wani can daga riwayar wani amma idan ina akwai kwantsa duk ba za ka iya ganin wani abu kai dai kana da ganin hadisi kana maimaita ba ka san me yake nufi da su ba saboda haka da hadisan bai kadaita da su ba ya ruwaice su daga malamai da yawa su ma malamai da yawan daga malamai da yawa sannan sa'o'insa sa'o'insa nan su muslim su abu dawud wato musannifun sa'o'insa su ma sun ruwaito haka dai haka dai haka dai bai kadaita da su ba balantana a ce shi kirkiro su هذه الحقيقة هذا الحقيقة هذه الحقيقة يخفيها القائلون في صحيح البخاري ويهمون العوام الذين يسمعون لهم أن البخاري يتفرد برواية الأحاديث التي في صحيحه وأنه افتراها ويخفون عن الناس هذه الحقيقة التي يكرهون ظهورها لأنها تبطل كل كلامهم في الطعن في أي حديث في صحيح البخاري نعم.
وذلك لأن البخاري لم يتفرد في- برواية أي حديث ولا يخفى على طلاب العلم والباحثين أن- أن كل الحديث أحاديث التي في صحيح البخاري موجودة في كتب غيره من علماء الحديث مم.
وبعض تلك الكتب كانت مصنفة من قبل أن يخلق البخاري ولا يصح طعن في البخاري من أجل حديث هو موجود في كتب غيره من مشايخه أو مشايخ مشايخه أو أقرانه ولو أن البخاري لم يخلق والأحاديث الصحيحة محفوظة في كتب غيره من علماء الحديث الذين نعم.
كانوا قبله أو عاشوا في زمانه أو جاءوا من بعده ولا معنى لأي طعن في صحيح البخاري والحمد لله رب العالمين نعم والمقصود أيضا من كتاب من كتابة هذا البحث ليحمل آه، كلامنا ور- وردنا لمن يعي- آه، لمن يعنيهم الحق وانشدان الصواب والصواب يرجون تجارة لن تبور لا للمتطرفين والمتحكمين يعني الساخرين والمستهزئين أصحاب ال- آه، آه، أصحاب الجهل وال- آه، المركب والهوى على أن الجهل المركب هو الذي يتسلط على قلب صاحبه ويقنعه بأنه ليس بجاهل وفي الحقيقة أنه هو الجاهل بالقضية المطروحة وجاهل بأنه جاهل قال الشاعر جهلت ولم تعلم بأنك جاهل فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري وقال عمر بن الأهتم إذا ما- ما قتلت الشيء علما فقل به
وإياك والأمر الذي أنت وإياك والأ- والأمر الذي أنت جاهل idza ma qatalta shay'a ilman fa qulbi duk abin da ka gama da shi a ilmata to kai magana akan shi wa iyyaka a hirdinka wal amra alladhi anta jahil da shiga sharaba shar na'am قال الله تعالى أو كبلوات في بحر ذي بحر للجين يكشاه موج Mm.
من فوقه موج من, فوق من- من فوقه سحاب ظلمات بعضها.
بعضها فوق بعض liji shine mai zurfi kenan wal maut raqum ruwa ko igiyar ruwa min faukihi maujin min faukihi sahabun hadari ga zurfi ga ga raƙumin ruwa ga hadari shine zulumatun ba'daha fawqa ba'd إذا أخرج له لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وغرض هؤلاء المبطلين أن يقده في صحيح البخاري وبالتالي الإمام البخاري رحمه الله وسائر كتب الحديث ويشجب هذا الشجر الرخيص لا والله ولا ينفق ذلك عند العلماء وطلاب العلم إن شاء الله بل هو شاهد على قباوتهم ومن المعلوم أن التصدي بحزم لكل من يطعن ويشكك المسلمين في صحيح البخاري في صحيح الإمام البخاري واجب على أهل العلم في كل مكان وهو الواجب الكفائي ولذلك عزمت بعد سؤال الله التوفيق على المبادرة إلى الرد على هذه الشبهة الخطيرة جدا ألا وهي رمي البخاري ومن رأى صحة حديث أم حرام رضي الله عنها بالآن في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفدي إلى الخروج من الإسلام الردة والعياذ بالله وهذه الدعوة لا تأتي إلا من جاهل مركب جبي لا يدري ما يخرج من رأسه ولم يتصور خطورة مقالته بعد فلا بد إذا من بيان ما هو الصواب من خلال أقوال العلماء الربانيين مع أنه ليس لديهم حجة ولا برهان وإنما هو الغرور وحماسة مجردة وعاطفة فارغة التي لا تستند إلى دليل شرعي لقد تبين كذبهم في كلامهم السيء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ومما ينبغي أن يذكر في هذه المناسبة أن هذا البحث وأمثاله إنما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله وما غيره فكما قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وقال سبحانه سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وقال سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم عذاب الأليم ولكن مع ذلك نحن على ما أمرنا الله تعالى ورسوله به من النصيحة قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وفي الصحيح الدين النصيحة قال البربحاري رحمه الله ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين فمن كتم فقد غش المسلمين ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ومن عدل ذلك جمعت هذا البحث في ذكر مكانة الصحيحين عند الأمة والدفاع عن الإمام البخاري وصحيحه مع تتبع أقوال العلماء والشراح حول حديث أم حرام رضي الله عنها في الكلام عليه سندا ومتنا والرد على من زعم غير ذلك من زعم غير ذلك ونختم الكلام بقول ابن القيم رحمه الله وما من عكس الأمر بعرض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما اعتقده وانتحل وقلد فيه من أحسن به الظن فليس يجري الكلام معه شيئا فدعه وما اختاره لنفسه ووله ما تولى واحمد الذي آفاك من مبتلاه به wanga wannan maga ta ibn qayyim nasiha ce mai muhimmanci duk wanda wato al'amari ya riga ya rikice masa ya juya zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudirce sabanin abin da yake gaskiya sai ce wa qallada fihi man ahsana bihi dhanna yana bin wani wanda yake kyauta mai zato wanda ya daga cikin abin da jahili ne baka tausayi mafi yawan jahilai suna bin wasu malamai batattu ne saboda suna musu kallon mutanen kirki a hasanu bihim bal dole ga yake cewa falaysa yusdil kalamu ma abu shayar wadannan magana da su ba ta da wani amfani yana da wahala ka iya dawo da su kan hanya sai ka bar shi da abin da ya zaba wa kansa kai kuma ka je ka ci gaba da abin da zai amfane ka wannan ita ce halin mafi yawa daga cikin awam wanda suke kan tafarki wanda yake wani bata saboda suna kyauta wasu mutane zato sun taso sun gansu ana ce musu malamai sun koyi wani abu na ilimi ko na tarbiyya daga hannunsu sai su dinga biye musu duk abin da suka faɗa shikenan suna tsammanin daidai ne a halin ko ba haka ba Allah ya kyauta وسميت هذا العمل وسميت هذا العمل بالرد على من تكلم في غير فنه وقال في الامام البخاري رحمه الله وصحيحه ما تتبع اقوال العلماء حول حديث ام حرام رضي الله عنها والكلام عليه سندا ومتنا وأشكر شيخنا الأستاذ الدكتور محمد الثاني عمر موسى في قراءته لهذا البحث ورشاداته ونصائحه وتقديمه لهذا الكتاب فجزاه الله خير الجزاء وأشكر أيضا الأخ الدكتور عبد الملك الثاني قسو اقتراحاته وتوجيهاته وأشكر أيضا الأخ الأخ أبا بكر إبراهيم جبريل النحوي لمراجعته لهذا العمل والأخ مبارك علي guraguri guraguri fi musabarati ma'i fi muraja'ati hadha al-amali fil hasub jazakumullahu jami'an bi khair وما كان صوابا فمن الله تعالى وحده وما كان خطأ فمني ومن الشيطان وما توفيقي إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه الفقير إلى رحمة رب مولاه عز وجل محمد كبير بن عمر بن محمد
kaga duka duka kwanan watan sanda ake littafin yanzu wata ɗaya ke October 23 Rabiul Thani 30 ga wata duka duka daga sanda aka yi aikin zuwa yanzu ba wani lokaci ne mai tsayi ba malam ya bi tafarki na wato neman albarkan malamai ya ba wasu malamai cikin manyan malamai kamar Profesa Muhammad Sani Umar ya duba ya ba wani malami shi ma Dr. Abdullahi Sani Gusau shi ma ya sake dubawa sannan kuma da wanda ya gyare-gyare na nahawu da kuma wanda ya taya shi aikin bugawa a kwamfuta duka Allah ya saka musu da alkhairi to ne tace muqaddima da malami kaga ita kanta tana zaman kanta ne ko ita kanta tana zaman kanta in aka ce ma iya tafin gina ma ya isa ba amma duk muqaddima ne مكانة الصحيحين عند الأمة مكانة الصحيحين عند الأمة والدفاع عن الإمام البخاري وصحيحه نعم.
جمهور العلماء على أن ما أخرجه الإمام البخاري أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما صحيح إلا من تكده بعض الحفاظ كالدار قدني وغيره عليهما وهو أحرف يسيرة معروفة عند أهل هذا الشعر وصحيح الإمام البخاري أصحهما كما قال العلماء ومن دعان فيهما فقد خالف سبيل المؤمنين وقد ذهب ابن الصلاح إلى أن أحاديث الصحيحين أحاديث.
أحاديث الصحيحين صحيحة على إجماع العلماء وتبيع على ذلك ثلة من العلماء ونذكر هنا آه، طرفا من أقوال العلماء Ah, wato imam bukhari sanda ya littafin shi ah, Allah ya gafarta mai duk malaman zamanin sun sallama mashi an rasa yadda za a yi shi aka ce tunda ba a saba ganin irin aikin nan ba amma kuma an bincika an bincika an ga cewa lalle ya kai matuka sai da shekaru suka dan ja aka tafi wani zamani sai abul hasan ad-dara ne sai ya taso shi ma ya zama malami wanda ilimin shi bai gaza na bukhari ba dai ilimi shi ma hafizi ne imami ne na karatu shi kuma sai zai al'ilzamat wata tabba ya bibiyi sawun isnadojin ɗaya bayan ɗaya yin shekaru yana aiki daga baya sai ce to ya gane a cikin awon da Bukhari ya kafa na sharuɗansa shi da kansa to ya gaza a wuri kaza ya gaza a wuri kaza ya gaza a wuri kaza shi ma da yi wannan maganganun ya buga littafin ya fitar da shi kowa sai dai ya hands down ce to karo da karo sai rago ba iya bashi amsoshi akan abin da yake faɗi ba sai da zamani ya tafi ya tafi ibnu hajirin ya zo nashi zamanin to shine fa ya iya tinkarin dara kuɗi da wannan amsoshi ya dinga maimai da amsa ɗaya bayan ɗaya in ka je ka duba hudar sari a muqaddimar fathul bari za ka ga yadda dara kuɗi suka kara da shi da ibnu hajirin to amma shi da kanshi ibn hajar a koraran da ibn sai ce gaskiya ne nan da rakuta ne abin da ya ci garan bukhari da gaskiya ne gyara ya ci wannan duka dan ka tabbatar da duka aikin dan adam a wallahu an yutimma illa kitabu amma shi kanshi wannan karin daraja ne akan cewa eh to lalle da gaskiya aikin dan adam ne wannan a cikin hadisi sama da 4500 an ci gyaran shi a cikin hadisai kamar guda 150 sannan an zo an gano cewa a cikin cin gyaran wajen guda 120 duka lafiya launi sura 30 ne kawai za a kama shi da su to me ne kun shaci kuma ko su din an kama shi da wasu matsaloli ne waɗanda ba su kai ai watsi da hadisan ba sai dai a ce darajar su bata kai darajar da ya tsara ba da bai fa da an bai ambaci waɗannan ba za mu ji wasu misalai a gaba to waɗannan su ne kawai shi daga ji an ce illa man taqadahu alaihi ba'dul kuffar daga cikin su mashahurin su shine ad-darqutni akwai abu ali al-jubba'i akwai wasunsu daga baya kaman ainihin wato wancan al-huzaifi shi ma yana da wasu hadisai da ya yi magana a kansu da ire-irensu wasu kuma haka tsillin-tsillin nan da can za ka iya samu al'imamu zahabi shi ma yana da wasu abubuwa da ya faɗa a wasu irin haka shi kan shi ibn hajarin yana da su to waɗannan su ne man taqadahu alaihi ba'dul huffaz malamai irinsa ba haka haka ko yanzu in kai ka kai malami irinsa to kana da wannan damar a matsayinka na malami irinsa ka yi magana amma kai ba malami ba kai ba ɗalibi ba kai ba mai bincike ba kai kawai wani titi uri kawai ka ce za ka saka baki a kawai harka ba ƙaramin zalunci kake yau kanka ya ce العلماء على الصحيحين ثناء العلماء على الصحيحين قال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي أهل الصنعة مجمعون على أن ال- أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشر وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها ومن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقبنا نقبنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول وقال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن في ما أن ما في صحيحين مما مما حكم بصحته من قول النبي- من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق لإجماع المسلمين على صحته وقال الحميدي da mutum zai rantsi da Allah ya ce in a cikin Bukhari akwai hadisin da bai inganta ba to matashi ta saku ce da matashi wata saku ba saboda babu din in ji imamul haramaini ibn al-juwayni rahmatullahi alayhi wa qala al-humaydi وقال الحميني في مقدمة الجمع بين الصحيحين وسألته العون والتأييد على تجريد ما في هذين الكتابين من متون الأخبار ونصوص الآثار إذ قد صح الانقياد لل- للإسناد من جهو- من جمهور الأئمة النقاد ذكر الحافظ بن السلام أقسام الحديث الصحيح ثم قال هذه أمهات أقسامه وعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه يطلقون ذلك وي- ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل مع اتفاق الأمة على على تلقي ما اتفق عليه بالقبول وهذا القسم Ah, wannan wannan ah, ibarar nan muttafaqun alayhi da ta zama sha'i'a a yanzu asali akwai malaman da suke amfani da ita akwai masjid ibn taymiya kakai ibn taymiya a cikin al-muntaka idan yace muttafaqun alayhi to shi yana nufin ah, ahmad da bukhari da muslim haka yake shi. Daga baya, tun daga na ibn jarir wasu shi ne malamin littafin da ke tsara daga nan aka dinga tsaurawa ya kare kare da ya kama da wani shi kai sai aka ce sabon alaihi kadi da sosai sun waje shi amma za ka ji waɗannan marasa arzikin sai su ce wai ai an ce duka al'umma ta yi ittifaki a kai duk da yake lazumin magana kenan amma ba shine ma'anarta literally ba lazumin magana duk abin da bukhari da muslim suka suka yi ittifaki akan ruwaitowa to al'umma ta yarda da shi a ala ragami an fil haqidina wal wal zalimi amma dai abin da ake nufi shine bukhari ya ruwaito muslim ya ruwaito sai a ce muttafaqun alayhi wa hadha al-qismu وهذا القسم جميعه مقضوع ب- مقضوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم الأمل بالظن والظن قد يخطئ وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك وهذه نقطة نفيسة نافعة وم- ومن فوائدها القول بأن من فرد بالبخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقنع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من من حالهما فيما سبق سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كدار قدني وغيره وهي معروفة عند أهل الشأن والله أعلم wannan duka maganar ah, malami jakubar sayani ne shine al-humaydi ko a maganar ibnu salah da yake cewa da shi ma yana karkata zuwa ga cewa wato da abin da ke cikin bukhari da muslim a zato ne marin jayi daga baya ya tabbatar da cewa lalle ba za a faɗa haka ba saboda sha'aninsu shine sha'anin zancen da al'umma ta yi ijma'i a kansa tsawon lokuta ita kuma wannan al'umma Allah ya kanta daga haɗuwa kan kuskure wa qala abul abbas al-qurtubi وقال أبو الأب- أب- أبو العباس القرطبي رحمه الله وقوله ف- فجمع كتابيهما على شرط الصحة هذا هو الصحيح الحاصل من أشراط البخاري ومسلم في كتابيهما kiyaye aka ce abul abbas al-qurtubi shine wanda ya fi shahara a matsayin malamin hadisi akwai abu abdullahi al-qurtubi wanda ya fi shahara a matsayin malamin tafsiri wannan shine a'ala a tabakatan shi abul abbas ya ma karantar da wancan abul abbas al-qurtubi to sai kai tunanin littafin mene kenan al-mufhim ko sharhi ma ashkala min talkhisi sai muslim yayi iktisarin sai muslim sannan sai masa sharhi na'am قال إبراهيم بن معقل سميت البخاري يقول ما دخلت في كتاب في, في كتاب الجامع الصحيح إلا ما صح وقد تركت من الصحيح خوفا من التطويل وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله ونقل عن محمد بن إسماعيل أنه قال صنفت كتاب الصحيح في ستة عشرة سنة من ستمائة ألف حديث وجعلته حجة بيني وبين الله تعالى kajifa imam al-bukhari ya shekara goma sha shida yana aiki rubuta hadisin nan ba wai zaman rubutawa ba kadai yana yawo gari gari yana karban hadisan yana sannafa su yana shigar da su yana nakadin sai ya tace su shekara goma sha shida ba wasa ba amma ce tun daga 20 ah, 2016 kenan ko shi kai kuma wata kila baka wata shida kana karshe kan karatun ba amma kana so ka sa baki a cikin abin da su وقال للفربري وقال لي الفربري قال لي محمد بن إسماعيل ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اكتسبت قبل ذلك وصليت ركعتين وقال عبد القدو- عبد القدوس بن هشام سمعت عشرة من المشايخ يقولون دون محمد بن إسماعيل ترى جمع جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين abinda aka bada labari ya yi kenan bayan da ya gama tattara hadisan sai ya koma ya zauna a Madina ya zauna a Rawdatul Nabi sallallahu alaihi wasallam anan ya rubuta draft wato kaman muswadda kaman ah, first draft na littafin shine yayi tarajim wato babubuka sannan ya dinga diban hadisan yana zubawa gurgudan abinda ijtihadin shi ya kai sannan yana ta sallah yana neman tawfiki a wurin Allah yana ta yin wato istikhara sannan ya sake ɗauko littafin ya zo da shi makka ya yi ta sallah a harami yana umara yana roƙon Allah ya bashi na cewa daga nan ne ma aka samu wasu hadisai ya cire su sai kaga ya yi babi babu hadisi wato bayan ya saka shi wata rana in yi wata sallah in yi wani ya kai ya kawo sai ga bai gamsu da hadisin da ke wajen ba to kawai don zaman lafiya sai ya cire shi kawai sai babbabu shi sa sai ba mutane aiki a je a ta nemo to da wani hadisi yake so ya hujja ka in aka je ko aka lalubi hadisin sai a tarar ko da hadisin ya inganta to amma bai kai martabar da shi yake so ba domin shi yana zaben asaffu sahihin mafi ingancin hadisi saboda haka maimakon ya bar shi a hakan ma bai bar shi ba an samu abin fadi na kuma da ya bar shi inda ce an- ya bar yan raban hadisai ai kaga da abin fadan ya ya ya
وقال الحسن بن محمد ال- ال- الماسرجسي سمعت أبي يقول سمعت مس- سمعت مسلم بن الحجاج يقول صنفت هذا المسلم الصحيح من 300 ألف حديث مسموع وقال إبراهيم بن سفيان قال لمسلم ليس كل صحيح وضعت هنا وضعت هنا وإنما وضعت ما أدم عليه فهذه نصوصهما على أن شرطهما إنما هو صحيح فقط ونعقد الإجماع على تلقيهما باسم الصحيحين أو كاد فجزاهما الله عن الإسلام أفضل الجزاء وفاهما من أجر من انتفع بكتابيهما أفضل الإجزاء amin ذلك نفي آه، مبائن عن كل ما تضمنه كتابهما كتاباهما وقد يظهر لغيرهما من النقاد ما خفي علي عنهما لكن هذا المعنى المشار إليه قليل نادر لا اعتبار به لندوره وقال أيضا ولقد لقي هذان السفران العظيمان اهتمام كبار العلماء وعناية وعناية جهابذة الحفاظ فأقبلوا عليهما رواية وحفظا في الصدور ونفخا في السطور واستدراكا عليهما وشروحا واختصارا لهما وتعريفا بالرجال آه، والرواة كل منهما وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في فتاواه المسمى المنصورات وعيون المسائل المهمات لما سئل هل في صحيح البخاري ومسلم و- و- ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والمسانيد المشهورة حديث غير صحيح غير صحيح وحديث باطلة أو في بعضها دون بعض عجاب أما البخاري ومسلم فحديثهما صحيحة وما, وما باقي السنن وأكثر المسانيد ففيهما الصحيح والحسن والضعيف والمنكر والباطل والله أعلم na'am وقال في مقدمة شرحه على صحيح مسلم إذ فإن أخبار الأحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدهما أسانيدها ولا تفيد إلا الظن وكذا الصحيحان وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح وقال ثم إن أصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القريشي القشيري رحمهما الله وليس لهما نذير في المصنفات وينبغي أن يؤتنى بشرحهما وتشاع فوائد فوائدهما فوائدهما ويتلطف في استخراج دقائق العلوم من متونهما وأسانيدهما لما ذكرنا من الحجج الظاهرات وأنواع الأدلة المتظاهرات duk wannan magana imamu muslim ne a cikin sharhin muslim a afwan imamu nawawi a cikin sharhin al-minhaj kaji ya ce falaysa lahumu nadhirun fil musannafat bukhari da muslim ba su da tsara a cikin tafan da dan adam ya rubuta a tarihin musulunci da haka wajibi ne a bada muhimmanci wajen karanta su da sanin abin da ke cikin su da yin sharhin su da fitar da fa'idoji zai yi wa musulmi su addini a ƙarnar zafin ba ba zai yi ba وقال أيضا وقال أيضا واعلم أن الأمة أن الأمة اجتمعت على صحة هذين الكتابين ومعنى هذا أنه يجب العمل بأحاديثهما بأحاديثهما وإنما يفيد الظن إلا ما تواتر منهما فيفيد العلم نعم.
وقال أيضا أول من صنف الصحيح المجرد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ثم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري وكتاباهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز باتفاق العلماء وأما قول إمامنا أبي عبد الله الشافعي ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك فقاله قبل وجود الكتابين وقال أيضا أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم ثم مسلم وهما أصح الكتب بعد القرآن والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد وكيل مسلم أصح والصواب الأول وقال أيضا رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المجيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسي- النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة نعم وقال أيضا ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة ثم نقل عن الخطيب ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب na'am a cikin bukhari da muslim akwai mazaje waɗanda tabbas malaman hadisi sun soke su amma duka an tsaya an yi tattaunawa mai tsayi akan su ɗaya bayan ɗaya al-imamu ibnu adi yana da littafi mujalladi biyu akan haka akan waɗanda aka yi ba'ani akan su cikin sahih bukhari da muslim haka zaka same su a cikin mizanul i'tidal cikin lisanul mizan cikin ainihin littattafai makamanta waɗannan cikin muqaddima ta hudar sari alal misali yanzu mun ambaci daga mun ambaci isma'il ibn abi qais wanda yake ci mishi isma'il ibn ukhti malik wannan mutumi ah, ɗalibi ne na cikin gida cikin ɗalibai imam malik domin mahaifiyarsa kanwa maliku ce asali ma maliku ya rasu ne wannan bawan Allah yana rungume da shi amma kuma in aka zo wajen ri- riwaya yana da 'yan matsaloli amma duk da haka bukhari ya yi intihai ya yi intihai wato ya zazzaba ya zo ta riwayoyinsa irinsu muhammad ibn fadl as- a- a- as-sadusi arim kenan kaga yana da matsala irinsu salam ibn mutsi ga sunan da yawa in ka saba katu ba gani su irinsu imran ibn muslim al-qasir akwai wani mutum musamman shine khalid ibn makhlad al-qatwani in mun zo gaba wata gidan malam zai magana akan shi a wani wuri wanda tabbas a a khalid ibn makhlad malamai sun soke shi amma kuma bukhari ya fitar da hadisin shi wanda yasa har wasu suka yi tahamuli akan bukhari irin su ibn kuzaima irin su ibn hibbana suka yi wa bukhari shagudai cewa ya ba hadisin suwana da wani amma ya fitar da nawani wani mashahurin hadisi din na hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi bukhari ya fitar da shi ta hanyar wannan malamin shi sa al-imam az-zahabi da yakan shi yake cewa wannan hadisin malamai sun kau da ido a kansa basu ce yana cikin munkarat na Khalid ba saboda ya cikin sahih bukhari amma ba da haka ba da sai a ce munkari to akwai wanda ma basu kau da kai din ba amma dai tattaunawa ce mai tsayi a cikin ah, babuka na ilimi na malamai da suke riyada suke tattaunawa a to irin waɗannan su ne yake cewa hatta ɗaiɗaiwan mazaje waɗanda aka samu da wata matsala ko wasu matsaloli za ka samu cewa a ƙarshe dai in aka kai aka kawo sun kai labari wa ƙalibin da kekil aiki وقال من دقيق- دقيق اليد رحمه الله ولمعرفة كون الراوي ثقة طرف منها تخريج الشيخين أو أحد أو أحدهما في صحيح في صحيح للراوي مهتجي مهتجي مهتجين به مم.
وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول وهو وافق جمهور آه، أمة أو كل, كل كلهم أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين والر- والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة وهذا معنى وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما وقد وجد في هؤلاء الرجال المف- المخرج عنهم في صحيح من تكلم من تكلم فيه من تكلم فيه بعضهم وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل يخرج آه، يخرج عنه يخرج عنه في صحيح هذا جاز, جاز القمطرة قنطرة يا سألك غدا نعم يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه وهكذا يعتقد به وه- وهكذا نعتقد به نقول وهكذا يعتقد وهكذا يأكد- يعتقد الشيخهما نعم وبه نقول نعم هما وهكذا إما يعتقد نشرك.
به نقول ولا ولا آه، آه، نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة تزيد في جلبة الظن على المعنى الذي قدمنا قدمنا من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابهما في الصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما آه، رواتهما نعم يمكن للترجيح مدخل عند تعارض الروايات فيكون من لم يتكلم فيه أصلا آه، راجحا على من قد تكل- تكلم فيه وإن كان جميعا من رجال الصحيح وهذا عند وقوع وقوع التعارض na ga bari mu tsaya nan malam saboda lokacin sallah yayi eh, sai mu a yi sallar asar tukuna sai a dawo a sake majalisi guda insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh